وبلال يشفع الأذان على أن يجعله شفعا لأذان ابن أم مكتوم saboda haka eh a shi kenan wa bilalun yashfa'u al-adhan sai suka ce ai hadisin bilalun yashfa'u al-adhan ba ana nufin yana yi bibbiyu bane yana nufin yushaffi'u adhana ibni ummi maktum ne wanda yake farawa da asuba shi kuma bilal sai ya zo ya yi na biyu shafa'a azana ibni ummi maktum kenan saboda haka so ɗaiɗai ake yi akwai matsala muhimmiya a nan wajen although na san na taɓa faɗin ta a cikin karatu kuma dukan ku dai malamai ne amma tana da muhimmanci kwarai matsalan taujihin as-salatu khairu minan nawm a wannan matsalan imamu malik ya bar nassi mafi inganci ya ɗauki mafi rauni saboda ƙarfin dilalansa da ƙarfin ƙara'in ɗin da ke tattafu bihi ko? a nassi mafi inganci wanda sahihan suka ruwaita kuma yawanci ma dai ta bukhari ta imam malik ɗin shine a inna bilalan yu'adhdhinu bilayl fakulu washrabu hatta yu'adhdhina ibnu ummi maktum fa innahu kana rajulan a'ma la yu'adhdhinu hatta yuqalu yuqala lahu asbih asbih ko asbahta asbahta a akasinsa riwaya ta zo da akasinsa duka dai cikin muwatta to amma kaga lafazin akasin ya fi rauni isnadan to amma yana da ƙarfi min haithul ma'ana me yi ƙarfinsa ba sai yiwu a ce ana kiran sallah lokacin sallah bai yi ba kaifa yi azanu bilai la yi azanu bilai illa man la ya alamu duhul alfajir ko ba haka ba ya yi bacci ya gaji ya tashi shi kawai ya ɗauka asuba ta yi alfijir ta keto kawai sai ya kwantsa kiran sallah ko ba haka ba saboda haka sai imam malik ga cewa to in haka ne ya fi kama da a ce ibnu ummi maktum huwan ladhi yu'adhdhinu bilay saboda shine bai san lokaci shigan lokaci ba ba kiran sallah sai lokacin ta yayi kiran sallan bilal bilailin khalafal usul a cikin kiran sallah ko da yake tunda ya tabbata a hadisi shikenan alal ra'si wal ain amma anan da shi imam malik yanda ya kalli abin kenan dan haka sai ya ce to kuma babu kokonto bilal shi ne yake cewa assalatu khairu minan nau ba kokonto ba saɓani cikin wannan saɓani cikin wane ne yake kira bilal ne to saboda haka sai imam malik yace a a bilal huwa alladhi yu'adhdhinu ba'da subhi ba'da al-fajr ba'da tulu'i al-fajr saboda ya san cewa yanzu lokacin alfijir ya keto dan shi yana gani zai kira sallah shi ko ummu maktum yu'adhdhinu bilal saboda haka fa innahu kana amma da sauransu wannan maganar rawi ne wajen ƙoƙarin sharhin tabririn a riwaya lafazin amma ba wai yana cikin asalin hadisin ba ne na idraj ne to kaga dai wannan duka ƙoƙarinsu ne na na tauji kuma dai tauji mai ma'ana ƙwarai da gaske na al-mujmal al-mujmal idan muka ce mujmal shine abin da aka ambace shi wanda ma'anansa bai bayyana ba ƙa'ida asalinsa nau'i ne na mubham mubham a mubham a wajen malaman usulul fiqh kala hudu ne ɗayan abu hudu ake ce ma mubham ya danganta kuma dukansu anwa'ud dilala ne kuma dukansu maratib ne dukansu suna da ma'ana kuma da wurin da ake kallon su ko abu ya zama khafi ko ya zama mujmal ko ya zama mushkil ko ya zama mutashabi a alhafi shine wanda abin da zai bayyanar da ma'anansa ba a cikinsa yake ba za ka nemo wasu ƙara'in ne can a waje kai ƙoƙarin taujihinsa da ya zama hafi amma mujmal da mushkil shine abin da a cikinsa yake watan a cikin nassin ne wato shi kansa a misali in ƙur'ani ne afwan afwan hafiyi shine abin da yake a cikinsa mujmal da mushkil ba a cikinsa yake ba idan ya zama alfaz ne na nassi za su zo su bayyana shi to shine ake ce ma mujmal idan ya zama a'a a cikinsa ne za ka yi ƙoƙari da hankalinka da ƙoƙarinka ka gano ma'anan to shine mushkil in ya zama duk ƙoƙarinka ba za ka iya gane ma'anan ba to shi ya zama mutashabih saboda haka mujmal ba da iskali ko kaɗan abu ne da za a iya dogara da shi illa kawai bayan sanin bayaninsa wanda kuma za mu gani yanzu insha Allah
المجمل ما لم تتضح دلالته na duk abin da dilalan shi bata bayyana ba daga lafazinsa daga faɗansa shine mujmal مم. فلا إجمال في في آية السرقة ayati ba fil ayati as-sariqati ba a fala ijmala watan anan duk abubuwan da yace fala ijmala din nan mas'alolin sabani ne watan wasu malamai sun tafi akwai ijmal shi kuma yayi tarjihin qaulin ba ijmal so haka sai yace fala ijmal amma in ka lura duka za ga akwai ijmal din ko wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma kadan yanka jini ya fito qata ta yada ko kuma aidi daga ina alko awil marafik awil mirfak shi ma muj- mujmal ne ba a faɗa ba ko wani abu ne zai bayanin shi a gaba to amma shi a ganin shi la ijmal saboda irin alhausa kawai a larabci afwan da an ce kuti aliyad an san abin da ake nufi a ganinsa amma a ganin wasu malamai har yanzu akwai ijmal wa nahwi hurrimat alaikum ummahatukum hurrimat alaikum ummahatukum shin in an ce hurrimat alaikum ummahatukum a wajen shi la ijmal amma wajen wasu malamai akwai ijmal don mene domin zai iya nufin zatinta aka haramta zai iya nufin wani abu aka haramta muta'alliq biya shine al-istimta'u biha ko at-tamattu'u biha ko to saboda kaga ba zatin ne aka haramta ba al-istimta at-talazzuz sawa'un kana bin nikahi aw bi ghairihi huwa al-muharram saboda haka fi'ilun ne mu'allaqun bil ummahati aka haramta ba duk da nassin zahirin shi kawai an ce hurimat alaikum ummahatukum kaman ita zatin ummu din ce muharrama ko saboda haka wasu ka ce mujmal ne wasu ka ce a'a ba ijmali domin ba za ba da faɗi kawai an san cewa ana nufin wani abu muta'alliqun biha ne
وامسحوا برؤوسكم kullihi aw ba'dihi mujmalun sai ce a'a ba mujmal bane wannan kawai bi ru'usikum da ji an san ba'd ne da yake shi ba shafi'i ne kaga a wajen wasu malamai za su ce maka mujmal ne saboda wani nassin hadisi ne zai zo ya bayanin duka kan za a shafa ko ba duka ko kaza shi kaga sai ce a wannan ba wani ijmali a ciki da jin bi ru'usikum ana nufin kawai ba'dir ra'si ne la yumkinu an yakuna itlaqan ala kulli ra'si saboda haka ba mujmali bane a wajen su su shafi'awa نعم. لا نكاح إلا بولي la nikaha waqi'un aw lin- la nikaha waqi'an sahihan ko to ka ji da la nikaha waqi'an sahihan ake nufi ba wai ab- an- act din kam an samar za a samar da shi amma la yasihhu ko saboda haka s- a wajensa wannan ba ijmali bane wannan bayyanane ne kowa ya ji ya san cewa la yasihhu ake nufi ba nafi luqu'i ba domin wuqu ya kawai ko ba haka ba amma hal ya kau sahihan aw la la ya kau sahihan to nan ne matsala take to sai wanda haka yace ai kawai ba wani ijmali duk wanda ya ji wannan ya san ana nufin la ya kau sihha ake magana to haka can ga can la salata illa bi fatihal kitabi da abu ɗaya ne shi ma ana nufin la, la, la, la ta kau salatu ne ko ko ana nufin la ta kau sahihatan ne la ta kau sahihatan ake nufi dan haka ba wani ijmali
لوضوح دلالة الكل yawa rufi an ummatil khata'u نعم أو رفع عن أمة الخطأ ana nufin rufi'a ainul khata'i aw rufi'a ismul khata'i in rufi'a ainul khata'i ne ai gashi suna khata'u din so haka ismul khata'i ne dan haka duka wannan dilalan su bayyana ne an san ba a nufin ainul khata'i dan wani ya ce rufi'a an ummatil khata'u wan nisyanu a ce ga ka kai ka musulmi ne amma kana mantuwa dan haka lasta min ummati li anna ummatahu rufi'a anhumul khata'u wan nisyanu a'a ai ba ainul khata'i wan nisyani aka dauke mana ba ismul khata'i wan nisyani aka dauke mana ko to shine yace wannan li duhi dalalatil kulli wa khalafa qaumun نعم ma'ana wasu suka yi mukhalafa shine magana na faɗa cewa matsala ce ta sabani wasu suka ce a'a ai gaskiya ba haka bane نعم to ko a maida waya ta caji ne to ina son in rika ganin time ne a'a ba ni ɗayan ba ni ɗayar kawai farar
نعم وإنما الإجمال نعم.
في مثل القروء وال-
Oh, an yi an hada la salata da la nikaha ne duk abu ɗaya ne an ka lura Eh, annafiya lil jinsi la annafiya lil jinsi
نعم wa innamal ijmalu fi fi muslil qur'i wa nuri wal jismi to good good ina zuwa mu bi a hankali yace ijmali yana cikin wannan asnaf din ijmal zai kawo mana guda takwas yana cikin alqur'u wa nuru wal jismu kaga alqur ai suna cikin lafuzza wanda suke da ma'ana fiye da ɗaya ko saboda haka ba a san wanne ake nufi a ciki ba don haka a sawara na nufin tsarki ne ko ana nufin haid ne annur ana nufin haske ne na wata ko ana nufin haske ne na imani ko ana nufin haske ne na alkur'ani misali to a nan duka aljismu ana nufin jism as-sama'u wal ard ana nufin dan al-ajram ko ana kiransu da haka alkawakib da sauransu ana nufin jismu wannan jiki ko menene to wannan irin so shine ijmali abin nan ijmal yake ciki da yake bukatan wani nasi da zai zo ya bayanin su wal muhtar muhtar shine mu'tal yani al mujmalu li sababi ilalihi bi wurudi sigatin yani tahtamilu al al fa'ila wal maf'ul al muhtaru kada yakunu fa'ilan kada yakunu maf'ulan al maula kada yakunu fa'ilan kada yakunu maf'ulan ko a ce dai kada yakunu sayyidan kada yakunu abdan ba fa'ilan da maf'ulan ba to kaga wannan duka al-i'tilal ne ko al-mukhtaru allazi ikhtara al-mukhtaru allazi ikhtira to saboda haka mujmal ne sai a bincika menene zai bayyana mana wanne ake nufi mhm
لتردده بين fa'il wal maf'ul al-mu'tal na'am wa qawlihi ta'ala تعالى أو أو يعفو aw ya'fuwa aw ya'fuwa to kaga aw ya'fuwa tarkibi wani lokaci tarkibi yana zuwa da iskali ta yanda da al-mujmalu li sababi tarkibi ko aw ya'fuwa alladhi bi yadihi uqdatun nikahi faman alladhi bi yadihi uqdatun nikahi al-waliyyu am az-zawj ko saboda haka mujmalun li sababi tarkib dan haka sai a duba abin da zai bayyana shi illa ma yutla alaikum istisna'u ma lam ya'ti ko an yi istisna abinda ba a riga an bace shi ba ko saboda kaga anan menene ma yutla alaikum din bai zo ba to shi ma wannan ya mai da shi mujmali li annahu istisniya ma lam ya'ti ba'du ko Mm.
وما يعلم ta'wilahu illa Allahu warrasikhuna alwaqf wal istinafu alwaqf wal istinafu ko al'ataf wal waqf ah wal wal eh ay al'ataf wal waqf ko ah ma ya'lamu ta'wilahu illa Allahu wasu su ce warrasikhuna istinafan wasu su ce warrasikhuna atafan
وقوله عليه السلام لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره maraddu damir maraddu damir shin jidarihi damirin shi yana komawa shi mai gidan da za a kafa kada- itace ko katako a jikin gidan shi ko ko rafta a jikin gidan shi ne ko ko shi mai gidan da zai kafa a nashi gidan ne ko ma'ana ahadukum din yake komawa ko jarahu din
نعم damirin ila ayyihima ya'ud to marji'u damir shi ma dalili ne na ijmal وقولك زيد طبيب ماهر marji'u sifati نعم marji'u sifati ko marji'u ko maraddu sifati shin mahirun me aka sifanta da shi zaidun ko tabibun idan zaidun tabibun mahirun mahirun sifan zaidun ne to kaga mahirun laisa fi tibbi fa hasb lakin fi ashiya'a ukhra idan mahirun sifan tabibun ne to kaga mahirun fi tibbi ake magana da haka in kace zaidun tabibun mahirun shin taksudu bi mahirun sifatan li zaidin aw sifatan li tabib to marji'u sifa نعم نعم الثلاثة زوج وفرد نعم.
shin wannan zaujun wa fardun shin siffan thalatha ne watan ina tsamu- tsayawa yake al-thalathatu zaujun wal-thalathatu fardun ko ko al-thalathatu zaujun wa fardun na'am na'am an fahimce ni shin al-thalathatu zaujun wal-thalathatu fardun ko ko al-thalathatu zaujun wa fardun eh Ah, ah, mujmali ne mujmali ne ijmalin shi shine ba a san wanne cikin biyun ba za a salasatu zaujun wa salasatu fardun in ka kalli a salasatu bi hukmi kauniha murakkabatan min isnaini wa wahid fa hiya zaujun ko ba haka ba e, zaujun min hazil haisiya in ka kalli as-salasatu bi hukmi kauniha fardan min afradi tis'ati masalan fardun inda ka salasu sala- salasat an fahimce ni good in ka kalli as-salasatu bi hukmi kauniha a cikinta akwai wahadat guda uku guda biyu zaujun suna waje ɗaya guda ɗaya fardun yana nan daban an fahimta to ina ganin mu tsaya daga al'asahu ku'uhu mu dan huta da albayan oh mu je albayan to to نعم والأصح وقوعه في الكتاب